الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب النهي عن الاستنجاء بعزم أو روث أو تقول بالإضافة باب النهي عن الاستنجاء بعزم أو روث باب ديزون بيان أنهنا أي tsarki da kashi ko tarosun dabbobi da ko ya bushe saboda ka'idan annashif alannashif tahara amma haza annashif alyabis alyabis tahara annashif alannashif tahara amma haza annashif ala ghairin nashif ma yakunu tahara alaysa kadhalik misali wannan najasa ce amma ta bushe ba abin da ke fita jikinta sai kuma aka dauka aka taba jiki busasshen jiki mai ke na ya faru zai zama najasa ba zai taba zama najasa ba saboda abubuwan da ke jiya mun tattauna zancen gwanjo kayan gwanjo da ake sakawa ko ina muka kwana me yake tsarkaka shi me zai sa ya tsarkake me zai tsarkake shi eh eh iska da rana iska da rana na taba abin da yake fili ne abin da yake daure fa eh eh azanci ko ana magana ne kan ilimi kan ilimi eh eh wai ai ba a gana jasan ba amma ai an san yaqinan tun da kafirai ke amfani da shi in kafiri yayi bawali ko yayi fitsari yana tsarki ba haka zai saka wannan shi ba to wannan akwai yaqini cikin wannan ko sai an gani eh ina mana sai an gani a'a bai bayyana ba daban akwai najasa a ciki daban za a ce kafin al'ar ne kayan da yake sakawa tun da ba a gani ga fitsari ya taba babu fitsari a ciki eh ko sai an gani akwai abin da ake mishi hukunci da aglabin zan eh to shi ke nan Mm-hmm. to sai mai ba sa tsarki to sai mai to mu ce maka muka yi suna yi suna tsarki? mustapha kai sai ka koma kawai ka koya hausa hausa na masa wahala ya قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق عن الوليد بن مالك من عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل ابن هنيف سهل بن حنيف أو هنيف عن سهل بن هنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا أنت رسولي إلى أهل مكة أنت رسولي إلى أهل مكة أنا رسول الله إليكم وأنت رسول مني إلى أهل مكة إن كجي وجب متان مكة ميزاك فدا مسو فقل كجي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام كجي منظور الله ينا قيشيك ويأمركم ألا تستنجوا بعزم ولا ببعرة ينا أمرتم كدكوي سركي دا kashi au ba'ara ba'ara tarosun dabbobi kenan tara ba'ara al'arami fi arsatiha wa ki'aniha ka annahu habbu fulfuli haka imru al-qais ya fada qala abu asim marratan wa yanhaakum aw ya'murukum ba'ri tarusul dabbak ba'r al-an babu nahi an al-istinja' bil yamin babin da yazo na bayanin kada ayi tsarki da hannun dama ko da ruwa za a yi ko da hogi قال أخبرنا وهب بن جرير ويزيد بن هارون وأبو نعيم عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يمس أحدكم ذكره بيمينه kada mutum ya ɗauki hannunsa ya taba al'aurarsa hannun dama wala ya tamassa biya minihi haka kare taba al'aurarsa da hannun dama kare kuma ya yi koge ko ya yi tsarki da hannun dama babun al'istinja bil ahjar babin da ya zo na yin tsarki da hoge قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي منظر الله صلى الله عليه وسلم اتي إنما أنا لكم مثل الوالد للولد إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما أداه إنما أنا لكم اتي ني dangane da ku kaman me mislul walidi lil walad kaman uba ne da ɗa u'allimukum ina sanar da ku ashe ba dan uba ya dauki ɗaya kai makaranta hakkin karantarwa bai sauka a kanshi ba shi ma zai karantar da shi u'allimukum ina sanar da ku ina karantar da ku فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها kada ku fuskanci alkibla ko ku ba alkibla baya in za ku je biyan bukata wa iza statabta fala tastatib bi yaminika in za ka yi tsarki ko da ruwa ko da hoge kada ka yi da hannun dama da hannun hagu ake wa kana ya'muruna bi salasati ahjarin ya kasance manzon Allah yana umurtar mu in za mu yi tsarki da hoje mutum ya nemi duwatsu guda uku wa yanha anir raus yana han kar a dauki tarusun dabba war rimma arrimmatu kashi da ya tsufa ya lalace ya ya dabbige fa qala zakariya yani al izam al bariya babul babul wani babi لأنه أتى به نكرة باب wani babi kuma al'istinja'u bil ma'i yin tsarki da ruwa. Kala ahbarana Yazid ibn Harun, an shu'uba, ana ata ibn abi maimuna, ana anas bin malikin, radiyallahu anhu, annan nabiya sallallahu alaihi wasallama, kana iza zahaba li hajatihi, ce manzon Allah ya kasance in je biyan bukatarsa. Ataituhu ana wa gulamun bi anazati أتيته أنا أنا الضمير المنفصل كده وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت فافصل بضمير المنفصل أسكن أنت وزوجك الجنة مم. وغلام بعنزة لقواجري كوسن كنديري وإداوة دا مزبرها فيتوضأ سيء الولاء قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء منذ الله يفتو لك وجنبي بكاتا جاء الغلام بإداوة مما إن كان يستنجي به سيوان يارو جاء الغلام سيار نيزو دا أبن دا منذ الله يكي سركي دشي ba sai da shi ake kai manzo Allah ya tsarki yaro shi zai dauka qala abu muhammadin abu muazin ismuhu ata ibn mani'in abi maimuna qala akhbarana sa'id ibn sulaiman an abbad ibn al-awwam عن حسين ابن عبد الرحمن حسين أو حسين حسين عبد الرحمن عن ذر عن المسيب ابن نجبة قال حدثني عمتي حدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة عمتي ارور مهيفينا ايه ما كمان ما عمّة al'umuma za ka ce al'am dan uwan mahaifi amma ‘yar uwar mahaifi alkhalu dan uwan mahaifiya alkhala ‘yar uwar mahaifiya umuma wa hu'ula wa kanat ta ta huzaifa ta kasance tana huzaifa ke aurenta radiyallahu anhu anna huzaifa ta kana yastanji bil ma'i huzaifa ya kasance yana tsarki da ruwa باب في من يمسه يده بالتراب بعد الاستنجاء باب da yazo ya bayani na bayani yake bayanin cewa wanda in ya je yayi biya bukatarsa yayi tsarki sai zo ya dauki hannunsa ya goga a cikin kasa ya wanke hannunsa saboda ya da tsafta da tsarki saboda kasa tana dauke da sinadarin da yake yake yake kankare dauda yake fitar da dauda shi sa idza walaga alqalbu fi ala ina fi ina ahadikum faghsiluhu sab'a faghsiluhu yace dayan wankin a sa kasa a gogi eh kasa na da wannan sinadarin da yanzu shi aka mai da aka mai da maimakon kasa sai zama sabulai ake amfani da su ko قال أخبرنا محمد بن يوسف عن عبان بن عبد الله ابن أبي حازم عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بوضوء ككاو من روى الولاء الوضوء بفتح الواو ماء الوضوء الوضوء بضم الواو عملية الوضوء ثم دخل غيظة يتكامل روى الولاء sai shiga cikin tsurkuki matattaran bishiyoyi haka inda ka shiga ba wanda zai ganka fa ataituhu bima'in fastanja bihi sai na kawo masa ruwa sai tsarki da ruwa thumma masaha yadahu biturabi thumma ghasala yadayhi sai goge hannunsa da kasa ya wanke hannunsa mahallu shahidi ke قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبان ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن جرير ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إن أكتي مثله دنحوه مثله لفظ وم... لفظا ومعنى نحوه معنى باب ما يقول إذا خرج من الخلاء باب نزول بيان إن متن يفتو دقبان بنتاك ميزي فدا هو جنبيا بكاتسا ميزي فدا قال أخبرنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها حدثته إتنا أنا عائشة الله إكارة متى يدى إتتماشي لبالي تتشي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك addu'an da ake kenan in aka fito in an fito daga ban da ake sai a ce gufranak neman gafaran ka ya Allah ka yafe mana ka gafarta mana babun fissiwaki wuri da za ka shiga a ce ka yi addu'a in ka fito ka nemi gafara sai a ce don ya riga ya samu wurin na da tsafta yanzu ba laifi a yi a cikin ɗaki to duk tsaftan wajen duk tsaftan wajen ka ɗauki waya kai mana in an gama abinci a aje maka waje in ka zo ka ɗauka zai yiwu ba zai yiwu ba babun fissiwaki babi da ya zo na bayanin goge baki da asawaki قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك manzo Allah ce na matsa muku akan asawaki ma'ana eh manzo Allah ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati shi yasa shine malamai suka samu ka'ida ci al-mashaqqatu tajlibu at-taysir قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به عند كل صلاة به الكناية الضمير يرجع إلى السواك قال أبو محمد يعني السواك باب باب السواك مطهرة الفم باب الدزو السواكي نا وانك باكي نا سبتة باكي قال أخبرنا خالد ابن مخلد هو القطواني قال حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة قال أخبرني داود ابن الحسين عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب yana tsarkake baki yana sa kuma ka samu yardar ubangiji Allah madaukakin sarki eh in an yi mai to abinda aka yi nassi a kai shi ne asiwaku alaisa ka zalik shi kuma sai ce tumalan alfurshatu alaisa ka zalik asiwaku haza ma nassa alaik فقال هو الفرشة طيب كيف كيف كيف نفسر هذا الكلام؟ to annasu ya zo kan asawaki to irin wannan ya zo kuma ya za a yi sai a koma asalin matsalar me ya amfani asawaki din me ake bukata eh tsabtace baki in ba a samu asawaki ba da me dan yatsa to akan haka goge baki zai yi kenan ko ba zai ba zai zai tunda abinda ake nufi a tsarkake bakin ko to in kuma ba buroshi ba magani ne aka kawo zaka sa ka kurkure bakinka sai ya wanke dattin da koma da ke ciki sai ka zuba tofar ka kurkure da ruwa shi ma yayi ko bai ba yayi duk abinda ake nufi a tsabtace baki babu siwak inda tahajjudi babin da ya zo na amfani da asawaki in ka tashi da daddare za ka yi sallan dare saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zai salla yana ganawa da mala'iku yana ta ganawa da mala'iku wahayi yana sauko mishi shi yasa da'iman yana bukata ya zama cikin tsafta har ku a masallaci ma aka ce in mutum ya ci albasa ko tafarnuwa danya kada ya shigo a cikin masallaci saboda yana cutar da bayan Allah da warin bakin shi tare da cewa albasa abinci ne tafarnuwa halal a ciko ba haka bane ba to ina ga wanda zai zo da yar shara ya je ya yi aiki ya gaji ya zo in yayi sujada kana kusa da shi sai kaga ka kasa numfashi shi me hukuncin sa shi kuma eh to za a iya hana shi zuwa masallaci sahun fari sahun farko ko ko a hana shi ga masallaci ko ya za a yi sai dai a kyale shi ala tilas eh ba zai yadda ba to shi ke eh babu السواك عند التهجد قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى التهجد يشوس فاه بالسواك manzo Allah ya tashi zai sallar dare sai goge bakinsa da asawaki babun la tuqbalu salatun bighairi tuhurin ba a karban sallah sai da alwala nassi kenan ko za mu ji nassin da ya faɗa sai mu ga bambanci mai bambanci tsakanin mutum ya manta bai alwala ba ya yi sallah sai da idan da sallah sai ya tuna ko ko mutum ya ɗauki rigarsa ya sa ya manta akwai najasa a ciki ko bai sani ba sai da idan da sallah shi ya sani ko aka faɗa masa me hukunci me bambanci tsakaninsu ko insha Allah قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور الله بايا كربا صلى سيء أي الولا ولا صدقة من غلول haka kuma sadaka da aka yi da kudin sata da kudin haramun algulul asalin gululun satar kayan yaki duk kudin haram zai shiga a ciki ko babu to shi kenan in ya tara kudin haramun ba zai fitar da ba zaka a kansa kenan in mutum ya tara kudin haramun suka kai nisabi wajibi ne fitar da zaka ko kuwa a'a babu zaka a kan shi eh eh shi yasa ba zai bada zakka ba zai bayar ko ba zai bayar ba ba zai bayar ba zai bayar eh باب مفتاح الصلاة الطهور مبود صلى أركي الولاة قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عقيل أي أقيل ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور أم فهمت وتحريمها التكبير حرمت صلى كما الله أكبر با مغنى با يوم وانا أبكم أنت السلام عليكم أم فهمت وتحليلها حلت صلى كما التسليم da zaran ka ce Allahu akbar ba magana ba duk wani abin da ba ya dace da sallah ba ba za ka yi ba har ka je ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in kai sallama to shi kenan ya halatta ka sha ruwa ka ci abinci ka yi magana ka yi menene da menene babu kam yakfi fil wudu'i min al-ma'i in mutum zai alwala gwargwadon ruwa na gwargwadon mai zai ishi shi alwala an fahimta قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أبو ريحان عن سفينة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع منذ الله ينعى الأولاد مد مد النبي كده sa'i kuma zai kai ai wanka sa'i muddi nawa ke ciki guda hudu ko muddi ya isa a yi alwala sa'i kuma ya isa a yi wanka saboda mai yaya aka yi ba zai yi ba ne ba zai isa ba to ya isa kuma ya ce ya danganta ya danganci mai irin jikin ko kuwa irin gashin da ke kan mutu eh zai isa eh to tare da cewa barnar ruwa fa haramun ne wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu aka ce manzo Allah ko da mutum na kan bakin teku ne yace ko yana bakin teku ne gwargwadon abin da zai ishe ka alwala shi zaka in ka kara kan haka kai barna to ka kalle in ka dauko cokali zaka wanke bakin famfo ya ake yi sai inda in ka ji zaka yi alwala bakin famfo ya ake yi zaka iya zaka iya kiyaye kanka kai da muddi ko sa'i to wannan bai zama tafsiri ba sai istighfari in ma ga ba wanda zai fita eh ruwan biyo wata ya kai muddi to zai zai isa alwala kenan in za ka sance in za yadda za a yi ka fahimci cewa kana barna shi ne duk sa'an da ka shiga za ka yi alwala ka ga an ɗauke ruwa ɗan kaɗan da ke nan ɗin nan ka ga yadda za ka yi fama har ya ishe ka alwala zai isa ko ba zai isa ba eh saboda babu amma in akwai ruwa wannan ya yi kaɗan so uku shi za ka yi alwala sai a bude kan famfo a saki famfon ma ba za a bude kaɗan ba bude shi ware ana alwala ana komai da komai har a gama to ruwan da kai alwala ɗin nan zai isa wanka fa to kai tabziri kenan kuma shari'a ta ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu da rabbih to ya za a yi eh gashi kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i kuma alwalansa ta fita ka cika koda da bokiti koda da bambo kai dan alwalansa da muddi din nan ba inda shedan ke da ke da rabo a ciki kai kuwa in ka ɗauki menene kai shaidan zai zo ya ce maka zai zo ya ce maka saboda tun farko ma bin hanyarsa kai da za ka yi alwala shi ka bi ba abin da shaidan ke so ya ga kana fashi da shi kana saba mishi to dole sai ya guje ka amma har kana shauraren shi daga shakka da menene da menene duk abin da za ka yi sai ya zo ya yi ma illa a ciki an fahimta قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك yana wanka da ruwa gwargwadon muddi in zai yi wanka ya da ninkinsa guda biyar وقال أبو حنيفة المكوك المد وهذا ما رجحه النووي ويجمع على مكاكيك ومكاكي وأن أبو بوافدك من زن الله صلى الله عليه وسلم tsarki guda nawa ya koya mana duk musulmi ana son ya tsarkake mai gabobin shi da mai kuma eh da zuciyarsa tsarkake gabobi da tsarkake zuciya tsarkake gabobi kenan gashi manzo Allah har shiga ban daki har fita duk abin da zaka yi ba a inda ya sai ba abin da ya bari bai fada ba to sai a zo wajen tsarkake zuciya ne manzo Allah zai kyale kowa ya zo ya kafa nasa tsarkake zuciya da tsarkake gabobi wanne ne fi muhimmanci zuciya ita ce da fi muhimmanci to amma manzon Allah ya zo a zauna ana a ɓata lokaci ana karanta tsarki da alwala da muddi da asawaki da duk wannan tsarki ne na zahiri to amma tsarki na baki ne na zuciya sai manzon Allah ya kyale mutane su zo su kafa ta- nasu tsarin nasu abin da zai tsarkake maka zuciya wallahi babu abin da zai tsarkake maka zuciya sai abin da manzon Allah ya faɗa maka sallallahu alaihi wasallam saboda dan adam ya kasu ya ginu ne akan me akan gangan jiki da zuciya gangan jiki duk abin da yake bukata shine ka ci abinci mai kyau ka kwanta wajen iska mai kyau ka sha abu mai kyau ka yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza to duk wanda ya koyi likitanci Allah zai hore masa wannan mas'alar ya iya me zai magance ciwon kai ya za a magance jiki duk abin da ya danganci amma abin da ya danganci zuciya annabawa kadai Allah yake bance su da magancewa sallallahu alaihi wasallam wani an ce "Yas- wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yasa duk wanda yake son ya fahimci wani abu da ya danganci zuciya ko mana tsarki na batini wallahi in ya kauce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kenan ga hanyar manzon Allah kana kana kaucewa ka kama tafiya kenan har halaka Allah ya kiyaye saboda abubuwa ne da hankali ba zai iya gano su ba shi risala risala kuma Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu shi zabi fiyayyun bayinsa ya- ya- ya- ya ya- ya- ya saka su ya ba su wannan amana na tsarkake shine ka tsarkake zahirinka gashi muna karanta ku kuma ka tsarkake batininka to tsarkake batininka da me imani imani dawa Allah madaukin sarki da manzanninsa da littafansa da ranar lahira da yin da kaza kaza kaza an fahimta to wannan imanin shine karfin rayuwanka a cikin duniya kada ka taba tsammanin cewa duk abin inda ka kai da ilimi da kokai akwai abin da kwakwalwarka ba za ta iya ganewa ba akwai abin da kwakwalwar ɗan adam ba za ta iya ganewa ba kasancewan kwakwalwarka ba ta gane abu ba baya nuna cewa wannan abu baya- babu shi fa ana fahimta kasancewan baka san yadda Allah yake ba baka taba ganin sa- baka taba ganin shi ba sai ka ce babu shi eh me yasa kai kanka a cikinka akwai abin da Allah ya halicce shi ka yadda da shi ka yi imani da shi amma baka san shi ba baka taba ganin shi ba dukkan mu muna zaune kowa aka ce mishi mahaukaci kowa wa zai faɗa menene yana da hankali kowa zai ce yana da hankali ka taba ganin hankalin a ina yake ya yake halitta a jikinka Allah ne ya halicce shi baka san yadda yake ba kuma ka yadda shi ka san yadda Allah yake halitta a jikinka gaskiya ko a ce shi mai gaskiya ne gaskiyan ina take cikin kanka take kujirjinka a tumbinka kafanka hannunka fari ne gaskiyan fara ce baka ce yaya take ba wanda ya san yadda take amma kuma kowa ya yadda ya yaki ne haka al'amari yake in ya zama na makhluki da Allah ya halice shi a cikinka baka taba ganin shi ba baka taba dandana shi ba baka taba shinshina shi ba baka ta amma ka yadda da haka kuma sai ka ce kai sai ka gano yadda Allah yake duk ran da ka gano yadda Allah yake to ba Allah ba ke eh saboda ka kewaye ka gano to duk abin da kwakwalwarka za ta baka da tunaninka zai baka Allahu laisa kazalika an fahimta to waɗanda suke faɗar wannan tun daga mutanen annabi Musa su ne suka ce arinallaha jaharatan hatta na rallashe to su waɗannan su- abinda suka yi imani da shi abinda za a gani sai an gani sai yana nan sai an san kaza da kaza da kaza in ba haka ba ba za a ba to daga inda aka ɗauko kenan ana tafiya imani na lala yana ragewa sai aka zo aka hadu kuma da a- a- a- kiristanci su kuma komansu sai zama daban akasin wancan dama yahudawa da gangan suke sabawa Allah suna kashe malamansu suna wulakanta malamai yahudawa kenan wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq da safe kan yamma sun kashe annabi nawa da gangan suke yi nasara kuma saboda girmamawa suna bautata wa malamansu suna bautata wa malamansu addinin musulunci ya zo ya ce a'a yahudawa kuskure ne nasara ma kuskure ne wanne ne daidai ya ce a'a sai ka bi allah ɗaya ba lalle sai ka gan shi ba ba lalle sai ka san yadda yake ba saboda halittar Allah a jikinka ka yarda da shi ba ka gan shi ba ba ka san yadda yake ba sai ka ce Allah ne sai ka gano yadda yake duk ran da ka gano yadda Allah yake kai ka zama Allah ke nan kuma Allah ba zamowa ba ne Allah zamowa ne ana zamowa Allah ne to daga nan imanin mutane yake lalacewa fa daga nan in baka yi hankali ba wallahi kafin ka samu imanin ka ya mike wallahi yana da wahala mutum ya halaka ke an fahimta in ba haka ba gashi abubuwa da yawa ana manzo Allah ana faɗa mana manzo Allah na koya mana ya koya mana ya tafi amma kuma mun zo muna samun wahala wajen fahimtar su saboda me saboda an kawo abubuwa da ba su da ma'ana yanzu duk abin da manzo Allah ke nuna mana na tsarkin zahiri ashe sai kasa nuna mana abin da yake sarki da baɗi ne to in manzo Allah ko ya koya mana ya karantar da mu ya sanar da mu ina suke dan me wani zai zo ya kirkiro ya ce gashi shi shi ne ga abin da za a bi ainihin bata kenan fa manzon Allah kadai shine Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin an fahimta to in ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi in shar'i ke in ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi duk wanda za ka bi kai da shi duk kun bata kun halaka kai da shi duk kun bata kun halaka an fahimta to akwai masu bautata ba kuɗi masu bautawa siyasa masu bautawa mulki masu bautawa komai komai ana bautata mishi saboda me dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'isa abdud dinari ta'isa abdud dirhami ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamila ta'isa wan takasa wa idha shika falan takash tuba li'abdin akhidhin bi'anani farasihi fi sabilillah ash'asa ra'suhu mughbarratan qadamahu in an sa shi gaba yace a tafi in baya ma aka ce ya gadi yace shikenan a tafi amma har mutum ya zama yana bautata ma waɗannan abubuwa shi kuma bautata ma waɗannan abubuwa fa yana ɗauko salau daban-daban a hankali a hankali yana ɗauko salau a hankali a hankali sai in an kama hannunka an nuna maka sai wanda ya kware sai wanda ya gani sai wanda ya isa sai wanda ya san me yaya ake a rikita wa mutane lissafi shekaru da suka wuce masu ɗimbin yawa wani ya kosa cikin mulki ya je karbo mulki ya zo kaza kaza kaza sabin gida aka yi ana jinjina masa gwarzo ne a cikin tafiya ashe shi yana da manufarsa shi yana da manufarsa amma ba wanda ya sani yana shirya abin shi a hankali a hankali a hankali ashe ya shirya ne ya zo ya zama tsagut ana bautata mishi don ya zo ya zama ɗaguci ana bautata mishi wace hanya ya bi don ku da kuka girma ba za a ɗaukan ku ne ana yi amma ba ku ake nema ba ku da wahala a samu abin da ake so sai aka je nasire duk nasire makarantar nasire sai a je a tara yara suna karatu sai sun ji wahala sun ji yunwa sun yi komai da komai sai a ce to yanzu gashi kuna jin yunwa ku kira sunan Allah ku gani zai ba ku abinci su kira Allah Allah da turanci suke kira suna tun ba abinci kun ga bai ba ku ba ku ku kira sunan Jesus su kira Jesus su kira har su gaji to ku kira Muhammad su kira har su gaji to sai a ce to kun ga duk ba su ba ku ba ku ku kirawa ne a lokacin an riga an saka halawa biskit duk kasa saman sil wani na ciki suna cewa wane shi ta basirin shi ga abinci ya zo musu rabu wane ne Allah kenan wannan wanda ya gama wannan makarantar wanda ya gama kaza da kaza wanda in ya girma ba yadda za ka yi shi ga Allah shi ba ka da yadda za ka yi da shi don bai san shiri aka yi ba shi sa duk kana tafiya duk musulmi ba shi da wata aqida sai aqida islamiyya aqida islamiyya aqidan musulunci kasuwanci ne siyasa ce mulki ne menene da menene ilimi ne har aka ga aka ga zuwa ce aqida kaza ka ja layi wajen me kawo wannan me ya kawo wannan musulmi kuma ya ce aqida kaza aqida kaza aqida kaza wallahi akwai manufa a cikin rai tafiya za a yi ta yi tafiya za a ta yi ana so shi mutum na so ya zo ya mai da kanshi tagutu kenan ana bauta ta mishi shi yasa duk inda ka je aqida in ba islamiyya ba ce kyale ta aqida islamiyya ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana amma duk wata aqida kaza aqida kaza aqida kaza kyale shi kawai wallahi akwai manufa ba za ka sani ba sai ka gama halaka ana fahimta akwai waɗanda akwai lokaci aya kuma ai muna bukatar lokacin da kawon gari zahirin abin da kake gani din ba shi ake nufi ba akwai abin da ake nufi boye sai tafiya ta yi tafiya za ka ga abu ya zo ya bayyana a lokacin kai ka gama halaka waɗanda za Allah ya kiyaye waɗanda za su halaka duk sun gama halaka Allah ya kiyaye an fahimta za ka ga mutane akan abin da suke so wane yakin badar suna yaki suna jayayya duk abin da suke so duk abin da suke da shi za su amfani da ƙarfi da dabara da menene da gaskiya da rashin gaskiya da komai saboda su cimma burinsu wannan abin da suke bukata fa sun same shi fa sun same shi duk wani wanda ke neman mulki bai samu ba mai neman kuni bai samu ba to me yasa kuma me ake nema banda Allah akwai dawwamamme banda Allah akwai dawwamamme da yana dawwama wa wani kai ka zo ka tarar law da matli ghayrika ma wasalat ilayka ba haka bane ba to abin da ya kamata a ta jan hankalin mutane kenan kun gane muna gama karatun muqaddiman sunan darimi karshe din nan yadda kaga kitabu sunna na abi dauda yayin amfani haka wannan muqaddima ana gamawa kaga abubuwan da suke faruwa ba gani ba kaga abubuwan da suke faruwa kaman malamin ya sani ne ya kawo mana su kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza shikenan sai aka zo komai gashi ne yana fitowa fili shi yasa ba za ka yi karatu ba shi ka koyi ladabin karatu in ba haka ba duk duniyan nan jami'an duniyan nan da za ka je ka yi karatu ka karbo certificate wallahi za ka zama fitina ce a cikin rayuwa fitina za ka zama a cikin rayuwa amma sai ka koyi wanda suka karantar da kai duk jami'an duniya ana karatu ne don a yi a ci jarrabawa ka je ka ci jarrabawa kai ma ka dawo to shi kenan sai mai kuma kake jira kai ma kana son a san ka kana son ka samu kana son a ganka kana son kaza da kaza da kaza da kaza to shine sai kaga an zo kuma ana ne ana karo da juna wannan magana mun fare ta yafi shekara 20 ya jama'a wallahi wa'annan da kuke mun karanta wannan mukaddiman darimi yace kada ka bari jayayya da yan bid'a ya zamo maka abin yi saboda ya zamo maka bid'a su da suke ba zai rage ma komai ba zai kara ma komai ba kaza ka ba haka ya faɗa ba yace wallahi har rantsuwa nake wallahi durran da yan tsarika suka zo suka ce sun daina ko sun daina jayayya sai a dawo wa ahyanan ala bakrin akhina idza ma lam najid illa akhana wa ahyanan على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا تندى rayuwar ta zama jayayya ne da musu da fada da wayanda ake da su sai suka yi shiru fada sai ta tafi da ta tafi sai ya dawo ina sai ya dawo cikin kuku da kanku ya kai ina mana kai baya eh ma kai ba ka fahimta a wasu sosai ba a neman bayani a wajenka ba ya abin yake kasancewa haka ne abin da suka ce kenan wa ahyanan ala bakrin akhina idza ma lam najid illa akhana in muka saba tashin hankali da fada ba mu samu wanda za mu yi fada ba da shi ba sai me sai mu zo muna cin kanmu an fahimta abin da muke roƙon Allah madaukakin sarki Allah mun roke ka don girman zatin ka yadda aka yi zabe aka gama lafiya Allah ka sa zaben da zai zo sati mai zuwa ayi a gama lafiya Allah duk wanda ke shirya tashin hankali da zub da jini Allah ka warga zaniyarsa Allah kada ka bashi dama Allah ka hana shi tasiri Allah ka ba mu ka ba da lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya za ta bukaci na ci da sha da rufin asiri Allah ka hore ya Allah madaukin sarki duk zubar da jinin da ake da zamfara ne da ina ne da duk kasashen Najeriya Allah ka kawo karshen sa Allah ka kare ma mutane lafiyarsu da dukiyarsu da arzikinsu Allah ma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيضا برفيع